ونستغفره بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna jaddada godiya da Allah subhanahu wataala mai kowa mai kowa wanda cikin daddara wasu da zai ta musu da amincewarsa da tsawai da rayuka mu na gama dama na ƙarar zuwa na masallaci mai albarka da arewa masu albarka masallaci ya sai yan da ke karce madina dai a birnin yami da mawa da nijar wanda duka ranar landi muke gabatar da karatu da littafi wanda ya wadanda ta daidai da ainihin bakwai ne ga watan hudu da jiriya ta annabi muhammad sarasa shekara dubu da yadda dubu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da tara ga watan tara mai ladiya dubu da ashirin da biyar kuma wannan shi ne darasi na nawa darasi na sha tara cikin wani littafi mai albarka mun kwana ne alƙa'ida ta tsariya da yake wancan sati mun yi bayanin abubuwan shirkoki waɗanda suke iya samun mutum kamar da mala ya ce mana lalle shirka in ta shiga cikin ibada ta kan bata ta kamar da idan najasa ta shiga cikin tsarki ta kan bata shi da muka ka abubuwa kusan guda biyar shirkoki waɗanda abubuwa na shirka wanda mutane da ya su mai da hankali a kansu ba sai zan mutum ya ya haita musulunci ba tare da sani ba to shi ne muka yi bayani a satin da wuce yau za mu dora daga nan mala ya ce alƙa'ida ta taniya ƙa'ida ta biyu annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim lalibin ƙurbati wa shafa'a su kafirai sukan cewa ba komai yasa muke kiran waɗannan gumakan ba namu wata wajahana ilayen muka fuskance su ga dangadan illa da ɗalibin ƙurba wai sai da neman kusanci mu samu su kusanta mu wai ga Allah wa shafa'a kuma su ceto mu jan Allah to gunki za ka bauta ma ya cece ka wanda ma bai san kana yi ba Allah ya kare ma da ya ce fa dalilin ƙurba dalilin da ku yasa suka ce muna bauta ma wannan gumakan ne dan su kusantar da mu zuwa ga Allah qawlu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da yace alladina takhadhu min dunihi awliya wanda suka riki wadansu koma bayan Allah waliyai ma na abuduhum suka ba komai yasa suke bauta musu ba illa li yuqarribuna ila Allah wai sai dai wadannan abu su kusantar da mu ga Allah zulfa kusanci su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci ka gani ko kenan abin da yasa suka bauta musu don su kusantar da su zuwa ga Allah shi ko Allah ka bauta mai shi ne za ka samu kusanci gare shi ko ba haka ba inna Allah ya hukumu bainahum Allah zai yi hukunci a tsakanin su bi ma fi yakhtalifu daga abin da kusance suna sabani a zaman su na gidan duniya domin inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah bai shiryar da wanda ya kasance kadhibun makadaci ne kaffar kuma mai yawan kafirci sai siga ta mubalaga kafar mai yawan yin abu kenan kuma a ce Allah mai yawan ilimi to shine wa dalilu shafa'a dalilin ko yasa suka ce dan wayannan abubuwan su cece su wurin Allah yasa suke bauta musu qauluhu ta'ala fa Allah madauki sarki da yace wa ya'buduna min dunillahi suna bauta ma koma bayan Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum abinda bai iya tun kuɗe musu cuta ba zai ja musu amfani ba wa ya ƙuluna hamma suna cewa ha'ula ishi fa'a'una inda Allah waɗanga da muke bauta sama su ne za su cece mu wajen Allah yunus mana ya zucin surat yunus mala ya ce to ka sani wa shafa'atu shafa'atan shi dai ceto kashi biyu shafa'atun manfiya akwai ceto wanda an kore shi babu shi wa shafa'atun muthbita akwai ceto wanda kuma an tabbatar da shi akwai shi fa shafa'atun manfiya ceto wanda an ka kore saboda wannan na yan qur'aniyu ne ko yan qalaqatu suke amfani da suke babu ceto gaba ɗaya kwata kwata mun gane wala tanfa'u shafa'atu suna ta karanto wadan ayoyin to shine mala yake su tantance muna ya bambanta muna dan tsakanin dan duma da kabewa ya bambanta muna tsakanin tsakkuwa da aya a akwai ceton da aka kore akwai wanda yake tabbatacce ya ce fa shafatul manfiya ce tunda an ka kore ka sani wa ma kana tutlabu min ghairillah shine ce tunda ake nema ga wani Allah duk wanda zaka nema ya cece ka in dai ba Allah bane ba bauta ma Allah kai ba to ba za ka samu wanda zai cece ka ba fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah ga abinda wani bai da iko kuma akan sai Allah yanzu nan duniya kada ya shiga wata matsala wani ya cece ka cikin abin da ka yi misali yanzu wanda korla aljihu sai ce wanda Allah cece ni ba na dala hamsin ko arba'in da yin karya ban karya ba haka ne tashi wanda korla a ga bai ya ɗebi dala arba'in cikin abin da Allah hori mai ya bani yanzu yin karya kaga ya cece ni to kenan abin da mutum yake da iko shi wannan yana iya yi amma abin da bai da iko ba ba ka da lahiya kana zuwa wurin waka ce ba ka lahiya ba ka da abin gashi kuɗi arziki Allah bai arzika kana zuwa wurin ka ce arzika ka kaga wannan abu ne wanda Allah kaɗai ke da iko akan shi ko ba haka ba to mala yace wa dalilu dalilin haka ko qawlu ta'ala fadar Allah madauki sarki yace ya ayu alladina amanu yakun ku imani an fi qawmin ma da zakanakum ku ce daga abin da muka arzika ku min qabli an ya'ti yawman tun gabanin wani ini yazo la bai'un fihi wanda babu kasuwanci a cikin inin wala khulla kuma babu badadantaka badadantaka shine mutumin da kace ji da shi wanda in ma ka ini baka ganshi ba to sai ka bincike shi ko da take ta waya ta in zamani a koya na bai yiwa na ka ini baka ganshi ba hankalin ka kwanta to shine ake ma khulla shi wannan ya ma hai aboki daraja da akwai abokin da zaka iya kai ka ini baka ganshi ba baka damu ba kai sati ma baka damu ran ma ganshi amma wanda a kulla wanda ya wuce matsayin aboki shi in ini ma kai ba gan shi sai ka bai cika labarin shi muna gane kenan ko to shine to a ranar ta kama babu wannan kulla din wala shafa'a kuma babu ceto wal kafiruna hum zalimun kafirai sune azzalumai to kaga nan da Allah ya ce wala shafa'a kaga an kore ceto an nuna babu shi kwata alhali ko akwai inda kuma suka tabbatar da shi ta kaga idan mutum bi wancan fahimta ta yan kalakato sai ya zan ya ci karo da qur'ani qur'ani wasu ayoyin sun tabbata wasu sun kore to in ka kore gaba ɗaya ka ci karo da ayoyin da suka tabbatar kenan gashi yace wa shafa'atul musbita ceto wanda ya tabbata hiya allati tudlabu min Allah shine wanda ake nema daga Allah wa shafi'u shi mai yin ceton mukarramun bi shafa'a shi an girmama shi ne da yin ceton wal mashfu shi ku wanda za a ceta din huwa marradiyallahu shine wanda Allah ya yarda da shi kenan duka biyun sai ya dan akwai yarda Allah shi wanda zai cece ka Allah ba shi izini ya girmama shi kai ku Allah ya yarda da kai wa ilmuhu ba'da al-izni sannan tare da ilimin Allah kun bayan ya izini kama kala ta'ala kama yadda Allah madauki darke ce man zallazi yashwa indahu wa yake yin ceto a wurin Allah illa bi izni sai izini kenan kaga shi akwai ceton amma sai wanda Allah ba izini shi cikin kuma sai wanda Allah ya rada shi a cece shi wal qa'idatu thalitha qa'ida ta uku annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zahara ala nasi mutafarriqina fi ibadatihim minhum man ya'budu al mala'ika wa minhum man ya'budu al anbiya wa salihin manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana a cikin mutane suna daban-daban wajen bautar su daga cikin mutane akwai da suke bautar mala'iku daga cikin su akwai masu bauta ma annabawa da salihai wa minhum man ya'budu al-asjar akwai mai bauta mai itace wal ahjar duwatsu wa minhum man ya'budu shams wal qamar akwai mai bauta marana da wata wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk da haka manzo Allah ya yake su wala mai farriqu bainahum bai bambanta ba a tsakanin su kamar yace wanga mai bauta eh mutane annabawa shi ba kafiri bane ko mai bautar ba annabi kafiri ne haka nan mai bautar salihin bawa kafiri ne in dai wannan bautar da yake bisa ga sani yake ta ba an dora shi ne bisa ga jahilci bai sani ba dan akwai masu bisa ga jahilci da sani wa qatiluhum ka yaƙe su gaba ɗaya hatta la takuna fitnatun har ya zan babu ta shirka fitna na shirka akiri kenan babu wani mushriki da ke bauta wani Allah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah ya zan addini gaba ɗaya na Allah da ma'ana Allah kaɗai ake bauta ba bauta komai sai Allah tun ka zo wajen yaƙi asir manzan Allah ya yaƙi mutane bai bambanta ba ya ce wanga mai bautar annabi ba da shi ba ko wanga mai bautar salihi ba da shi ba ko wanga mai bautar itace ba da shi a gaba ɗaya ne wa dalilu ashamsu wal qamar dalili kuna bauta wato rana da wata qawlu ta'ala shine Allah madauki tarki yace wa min ayati al-layl wan nahar akwai daga cikin ayoyin Allah shine dare da ini wa shamsu wal qamar da rana da wata sai Allah ta tasulu shams kada ku yi sujada ga rana wala lil qamari haka ko ku sujada ga wata wannan sura tana cikin sura ayat al-muslim shi yasa Allah cikin karshen ayat sai ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun shine tuwa Allah sai ku yi sujada ga wanda ya halice su ita rana da wata da dare da inabi in kuntum iyyahu ta'budun in dai shi kada kuke wata wato shi da kuma marwata shi da kuma sajada wa dalilin mala'ika dalilin da kuma ke nuna akwai masu bauta mala'iku ba qawlu ta'ala fa Allah madaki sarki da yace wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba kuma annabi da an ka aiko bayya umurninku baya umurninku akan ku riki mala'iku ko annabawa arbaba ubangijai ubangiji me ya jami'in ubangiji ubangiji guda ubangijin da amur da ubangiji ubangiji zai ko shi ne shi mai nan da hada kuwa wata hausa da ta haitawa babu wata hausa ta adar wadda ba haka da ba na'am wa dalilul anbiya dalilin da ko ke nuna akwai masu bauta ma annabawa qawluhu ta'ala fa dan Allah madauki sarki da yace wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryama Allah ya ce ya kai annabi Isa dan na Maryama a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahayn min dunillah shin kai ne kace ma mutane su rike ka ku biyu da kai da mahaifiyarka ababen bauta ku biyu su bar Allah qala subhanak annabi isa sai ce tsalki ya tabbatar maka ya Allah ma ya kuna ni an aqula ma laysa li bihaq ba ya kamata garin in hada abin da ban da haƙi akan shi in kuntu qultu in har na hada musu haka nan nan wal kiyama na Allah zai mai ga tambayar in kuntu qultu ha in na hada musu bota mini da mahaifiyata su barka ya Allah a zamana da ni can na duniya tare da su faqad alimta ya Allah ka sani da mun ka san gaibi ta'alam ma fi nafsi Allah ka sa abin da cike cike raina wala a'lam ma fi nafsika ni ba sa abin da ke cike ranka ba innaka anta allamul ghuyub domin kai mai yawan sanin gaibi ne abin da ya faku kenan annabi Isa yana bada hanzari daga cikin abun da yake bada hanzari wanga idan aka zo ran tashar kama wajen muna neman ceto ga annabawa shi wanga zai bada hujja da shi yace ba ku sani ba a gidan duniya mutane sun rike ni ni da mahaifiyata suna bauta min kuma Allah zai tambaye ni akan haka sai ce ku tai zuwa ga wani na ku tai zuwa ga wani na ni ta kaina ne